mun sake dawowa a wannan halba ta biyu bayan halba ta farko da mana ya yi mukaddima akan wannan ilimi na alwayin fiqhiyya yanzu kuma za a ɗauki halka ta farko da za a shiga garin ko wance halka ta biyu da wacce ita halka ta farko ina fatan Allah ta'ala ya wuna da tawfiqi Allah ta'ala ya amfani da yin da Allah za a karanta
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة مددعوة هوتو takaitaccen hutu da muka je don gabatar da daurar da muka ce za mu yi a cikin wani littafi mai albarka kuma takaitacce mai ɗimbin fa'ida na wato almanzumatul kawai fiqhiyya ta al'imam as-sa'adi kafin mu fara karatu cikin littafin zan gaya ma 'yan uwa akwai sharhuhuka guda uku da waɗanda littafin na sansu don haka shawara ce samun sharhuhuka daban-daban ƙari ne na ilmi ga ɗalibi samun sharhi guda kamar kana tare da karatu ɗaya ne larabawa suna da wani karin magana suka ce a ƙalun nas man jama'a uƙulan nasi ila aqli mafi hankali daga cikin mutane shine wanda ya haɗa hankalinsu tare da hankulan mutane kenan wani na da dabara wani na da dabara dukkan kamu sai ka hada da naka ai ka fi kowa ke wa a'lamun nas man jama'a uluman nas ila ilmi wanda yafi kowa ilmi shine wanda har hado ilimin mutane ya hada da nashi kenan lokacin da kake mu'amala da sharha daya kana tafiya ne akan fahimtar mutum daya shi yasa wani malami yake cewa ittaqi sharra man qara'a kitaban wahidan ka ji tsoron sharrin mutumin da littafi guda ne karanta kaga mutumin da littafi guda ya sani duniya rikicin sa da wato yana da yawa shesa zaka ga waɗanda suke bibiyar littafi daya a lokacin da suke karatu su suna itikadin sun kai karshen ilmi alhali littafi ne mukhtasar a cikin wannan fannin muna jin wannan shi yasa ga sharhi guda uku waɗannan sharhukan galibi su ne zan amfani da su ma'ana idan muka karanta ƙa'ida ta fiƙihu ba za mu bi sharha ɗaya ba mu ce mu bi wannan mu bi wannan mu a'a za mu ɗauko kowanne daga cinsu wata fa'ida mu amfanar da ‘yan uwa an gane ko ba za mu bi sharhin larabcin tiryan tiryan ba ba sani ko mun fahimta ba kenan larabcin za mu fassara sai mu yi amfani mu kawo mutane fa'irorin da ke cin waɗannan sharhukan ba tare da sai mun fassara muku larabcin ba mun gane wannan sharhi na farko sharhin mai littafin ne shi da kansa wato sheikh al'allama abdurrahman al-sa'adi kun ga littafin ga yadda yake ga masu ɗauka ga abin nan za su iya ɗauka saboda mutum yana so ya nemi wannan tabari mun gani ko mai littafin shi ya yi littafin kuma shi ya yi sharhansa na biyu kuma akwai sharha ta wani malami shi kuma khalid bin mahmud al-juhani shi kuma ga wannan sharha na uku kuma akwai wata sharha ta doktor abdulaziz bin muhammad bin ibrahim darul qasim su suka yi wannan taba ba dole ba sai su amma dai gashi to wannan abin da yasa malami wanda baya son dalibi da ci gaba zai taba fada ma littattafan da za su amfani ka ba a fanni zai barka da littafi ɗaya shi ya ɗebo sharha ya baka shine marji'in ka ko ya mutu baka da wurin da zaka ji wannan kuskure ne kamar wannan yaudara addini ce addinin ba nau bane ya kamata in ba ku masadir da maraji' da littattafai kuma ku ce ku amfani in uwa ko ba haka ba to wannan na faɗi waɗannan su ne waɗanda na sani a iya sani na shahukan da ne na sani a yanzu waɗannan guda uku ne inda na san ɗari na zan iya baku ɗari ɗin don in riƙe su ba wani amfani zai nuna mun gane ko to Allah ya taimake mu to don haka zan yi amfani da waɗannan shahuka guda uku da kuma gurgudun abin da ya sauƙaƙa da ilmi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu idan muka karanta baitutukan kuma yadda malam ya faɗi wata magana mai muhimmanci ya ce waɗannan ababen ya kamata a yi a haddace su baitutuka ne waɗanda aka yi na ilmi waɗanda idan galibi malamai suna yin almanzumat magana ce mai muhimmanci sharhi kun ga yanzu ga sharhin mai littafin kuma mun kara da wani sharhi wani zai iya cewa mai yasa muna ji ko ka shiga cikin internet google don saboda wannan zai maka wahala wani lokaci ka same shi wani littafi kai tsaye aghradu ta'lif me yasa ake wallafa littafi to karkashin wannan zaka samu wannan mas'ala malamin da ya wannan littafin yayi sharhan sa a takaici domin sharhi kala uku ne akwai sharhi a takaici akwai sharhi matsakaici akwai sharhi mai yawa kowanne akwai jama'ar da ake nufi da shi sharhi a takaice na ɗalibi ne mubtadi'i sharhi matsakaici ɗalibi ne wanda mataki ko rukuni na biyu shi ko wancan mai faɗaɗawa sharhi ne na manyan ɗalibai da malamai kenan tana yiwa malam kawai ya hankalta ma ɗaliban da suke kusa da shi sai ya sharhan wani kuma sai shi hankalta ma a'a ya kamata in ƙara sharha wanda tafi ta malam tsawo duk da yake malam shi ke da littafinsa amma shi wanda ya sharhan shi wata jama'a ce ya hankalta ba ba irin ta malam ba mun ji wannan da kyau na biyu na kuma kuma waɗannan ƙawa'il ai ana iya karanta su ba tare da an yi waƙe ba shi waƙe yana taimakawa wajen haddace littafi zan ba da misali ɗaya akwai wani littafi sunansa shatibiyya haka ne kuma haka ba shatibiyya asalin wannan littafin ba waƙe ba ne wani littafi ne sunansa a taisir na imamu dani shi imamu shatibi mutumin kasar spain ne shatiba da kuke ji cikin kasar espanya kuma sunansa fairu arru'aini bature tun da andalus akwai larabawa akwai kowa da kowa dama daula ta musulunci jama'a aiki na musulunci ya shafi kowa har aljannu akwai cikin aikin musulunci وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وأنا شيء نكي نفيو أقوى أدن متكي أيك مسلمتي كون يتمنى أيك درافاني an gane ko to imamu shatibi kuma makaho ne aka karanta mishi at-taysir na imamu dani sai ya haddace kun san makafi za ku suna da kaifin basira domin ido wani lokaci suna sawar mutum ya kalli nan ya kalli nan ba zai iya karatu ba amma sai Allah ya kwace ido sai ku ga basira ta komo ga zuciya sai a kuma zuwa aiki to da ya haddace at-taysir sai ya ga at-taysir na Imam Dani yana da wahala haddacewa zaka iya karanta shi amma haddace shi zai wahala shi ko ilimi galibi an fi so akwai wani abu aka wasu sun ce haddata fi wasu ka ce rubuta ya fi wasu malamai suka ce a'a wanda ya fi shi ne wanda ya haddace kuma ya rubuta mun gada wannan da kyau to da imamu shatibi ya yi ta matsayin manzuma sai ta yadu a duniya fiye da asalin littafin da shi ne aka cirato daga gare shi aka yi wannan shatibiyya a cikin muqaddimar shatibiyya ne yace wa fi yusri hatta yasiru rumtu ikhtisarahu fa'ajinat bi aunin lahimin homo amala wafi yusriha ita sauƙinta ita wagga manzuma ta wa shatubiya a taisiru littafin taisir na imamu dani rumtu ikhtisarahu nake son in takaita bayaninsa fa'ajinat bi aunin lahimin homo amala sai ta samu abin da ake buri an gane ko wato abin da ke son in cimma makasudi na na buri na na saukar abu ilimi sai kuma Allah sani cin mishi shi sa sai ni yi ta a matsayin marhuma ba kowa ya san asalin wannan littafi ba kaga yanzu gashi littafin na asali shatubi ya tafi shi shahara to da malam yace a haddace yanzu da Imam Sa'di akwai littafin sa wanda ba ba manzuma bane qawaidin ya kawo aka yi sharhin su amma da yawan wannan littafin ba kowa san akwai shi ba amma wannan da yake manzuma ne ɗaliban mu ma a makaranta sai mu koya musu su haddace ina tuna waɗansu ababe waɗanda ta fuskar waƙe muka haddace su muna ƙanana ba masu muhimmancin su ba a makaranta sai a koya muna sai mu haddace daga baya ne ba wani lokaci za mu gane ma'anar su mun fahimci wannan shi yasa sai ta yi ta a matsayin manzuma baitutuka ne malam ya kawo kusan baiti 49 to ga baiti 49 da kana da kokari ko rago kake kullum ka haddace baiti daya alal akalla ne ko ba hada ba baiti daya a kwana nawa zaka haddace 49 sai na kara maka kwana 11 ya an ka kara 11 zasu zan kwana nawa 60 na muraja'a a wata biyu zaka haddace wannan littafin kai kai muraja'a amma saboda ba ma da tanzimi sai ka shekara daya a shekara kullum baiti daya baiti 360 amma sai shekara ta zo maka haddace baiti daya ba shin hana babu tanzim babu itina a wata biyu kullun dalibai a makaranta a ce baiti guda ake son su haddace a wata biyu sun haddace wannan littafin wannan hanya ce nake bayarwa ta taisir na daukar karatun manzumatu bi idnillahi ta'ala to sai mu fara wannan littafi mai manzuma mai sharhi na Dr. Abdulaziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Kuwait yayi mukaddima mai tsawo kan ilimin القواعد الفقهية da ta'rifinsa da ƙa'idodin fiƙihu da nau'ukan ƙawa'idul fiqhiyya da tarihinsa tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sahabbai da kuma malaman da suka yi rubutu a kowace mazhaba tashi an gane ku ya kawo littattafai a mazhabar malikiyya da hanafiyya da hanabila da shafi'iyya kuma ya kawo na mu'asirin wanda kuma ya kawo tarihin shi malam sa'adi wanda ya littafin a takaice da littattafansa da ɗalibansa da malamansa sannan kuma ya yi shigo cikin littafin amma duka wannan na gaya maka ne saboda in ka samu littafin ka fara daga can amma littafi biyu zan ƙara masu muhimmanci kwarai da gaske alwajiz fil qawa'idil fiqhiyya alwajiz fil qawa'idil fiqhiyya muhammad sidqi alborn shi wannan muhammad sidqi born malami ne na kasar filistin ban sani ba ko akwai borno a filistin amma dai suna ne alborno littafinsa yana da kyau a cikin alkawa'idin fikiya musamman bayan mutum ya karanta wannan banzuma ya kamata karanta littafi littafi na biyu shi wannan ina fatan in akwai cikin malamai ko masu hali su siyo wanda littafin su kawo saboda mausu'a ce har yanzu a duniyar musulmi kaf babu littafin da ya tattaro alkawa'idin fikiya na kowace mazhaba irin wannan littafi shi ma muhammad sidqi barno ya yi shi mawsu'atul qawaid al-fiqhiyya mujalladi 13 to kaga wannan da kaji wata ka'ida fiqhiyya min alif ila ya in ta fara da alif kaje babu alif in ta fara da ba kaje ba sai ka zo ka dauko ta kaga ka'idodi wannan gaskiya ina ba da shawara malamai in suna da hali su saya ko kuma masu hali su sayo su sashi a maktaba daliban ilimi su dauka su yi karatu Allah ya taimake mu to malam yanzu kan dada ina ganin dun mukaddimar da zanyi ta kare yanzu kan sun shiga cikin karatu bi idnillahi ta'ala malam yace alhamdulillahi alaliyil arfaqi wa jami'il ashiya'i wal mufarriqi malam mai littafi shi sa'adi da kansa a cikin littafin sa wannan littafin da yake yace amma alhamdu fa huwa as-sana'u 'ala Allah in an ce alhamdu shi ne yabo a alallahi ga Allah subhanahu wa ta'ala in tabe nan kun san karatun mu a matsayinmu na ahalin sunna ba a yin karatu a tafi sagaga kun san muwairu hankali bambancin malami da littafi akwai inda suke da bambanci musamman karamin ɗalibi larabci bai isakka ka gane komai malami idan yana gabanka kamar littafi ɗari ne suke gabanka yanzu in ka ɗauki alhamdulillahi kai ka ce godiya ta tabbata ga Allah Allah dai kowa san sunan Allah ne kai gaba yo malami idan ya zo idan akwai matsalolin da suke da alaka da waɗannan ababin shi zai fita ya gaya maka cikin littafin wane akwai kaza cikin littafin wane akwai kaza cikin littafin wane akwai kaza kai waɗannan abubuwan baka san su ba shi yasa wanda zai karatu na minti talatin a gaban malami zai fi wanda zai je ya binciko matsala wani lokaci a sati daya saboda shi malam ya san inda abin yake zai ce a je a ɗauka wuri kaza kai kuma lalabe ne za ka yi shi yasa karamin ɗalibi kar ya sa kan shi fita ya tsaya ya ginu har a sanar da shi hanya kuma ko an sanar da kai hanya bai hana ka ci gaba da neman ilimi wa fawqa kulli dhi ilmin alim da yace as-sana'u 'ala Allah shi imamu sa'adi a cikin sanarsa yabo ga Allah bi sifati kamalihi da sifofin shi na kamala ba zan tsawaita bayani ba amma nan kawai zan yi bayani ne akan assalamu ala Allah yabo ga Allah ala tana nufin sama ko ba haka da bane to amma ai babu abin da yake sama Allah la yajuzu listi'la ala Allah la haqiqatan wala majazan da anka ce fatawakkal ala Allah ba a ce ka dogara a kan Allah ko saman Allah sai dai a ce ka dogara ga Allah to assala'u ala Allah yabo ka yabi Allah ba a ce ka yi yabo saman Allah don bai dace a ce wani abu yana saman Allah mun ji wannan tsammani sannan kuma da ya ce alhamdulillahi al'aliyi nan cikin sharha shi malam ya ce al'aliyyi allabi lahul uluwun tam Allah shi yake da ɗaukaka cikakka al-mutlaq wadda take sakakka in tabe ɗaukaka a hausa mace ci ɗaukaka a larabci namiji ne akwai abinda a wani yare namiji ne a wani yare kuma mace ci to nan kaga a tsarin bahaushe al'uluwu ɗaukaka ba a cewa attammatu saboda can a larabci namiji ne sai a ce attam al-mutlaq ba a ce al-mutlaqa ba saboda larabci muzakkar ne kai a yaren kai ke mace shi yasa dole kafin ka fassara wani abu sai ka san wancan yaren ka san wannan yaren kuma ka san khasa'isu tarkib mun san wannan fahimta ba akwai tarkibin da da kayi shi an san ba yaren bane so da dama muke ɗaukar yare mu musa cikin larabci ba larabci ba ne yanzu in nice sefa aina ana kashin sefa ana kashin nera ko in nice katantu mai atai nera yake nufi na kashin nera ɗari ba larabe da ya ji haka wallahi ba larabci aka yi kuma wanda zai yi amfani da wannan mi laraba suke amfani da shi an fakta ko ba zan su muna fahimta wannan shi yasa ba duk abin da yake yaren ka ba shine a can cikin wancan yare wannan ina bada misali ne saboda mu daina gaugawa muna ganin mun kai alhari ba mu kai ba to al-ulul mutlaq ta min jami'il wujuh ta kowace fuska sai ce ulul zat zatin Allah yana sama a aqida ta ahli sunna ko ba haka ba sannan kuma ba mun fada bane a'a a shace fadi saboda nasoshi haka sun ka tabbata akwai ulul qadr ɗaukaka ta daraja ba wanda ya kai Allah daraja ana fahimta ta duk wata daraja wato bambancin daraja ta Allah da ta wani shi ne duk wanda ka gani da daraja a duniya na farko sanadiyar ya samu wannan darajar Allah ne ya su na biyu kuma shi daraja shi tana da mataimaka amma shi Allah ba wanda ya taimaka mishi wajen ya samu daraja in ka zan malami akwai malamanka akwai kuma wanda suka taimaka ma da sutura wasu taimaka ma da abinci wasu taimaka ma da wurin bacci wurin haka zama da daukakar ka ba haka ta zuwa amma shi Allah tashi ba wanda ya taimaka mishi shi yasa ce alimul ghaibi wash shahadatil kabirun muta'a daukakar shi tashi ce ta karan kansa da zatin sa sannan wa ulul qahr kuma Allah yana da daukaka ta rinjaya duk rinjayar da ba ta Allah ba akwai taimako tare da ita sarki yana da masu taimaka mishi akwai waziri akwai wane akwai wane akwai ɗan tauri ko akwai masu tsaron kofa akwai kaza akwai kaza kuma kada bane shugaban kasa a ce akwai jandarmomi akwai sojoji akwai kaza akwai sojoji daban-daban da shi kadai ne da wannan rinjaya bai tare da ita amma shi Allah a'a tashi rinjayar kasancewa shi shi kadai shi yasa yake muƙarana tsakanin sunaye guda biyu da alwahid da alkahar liman ilmulkul yau lillahi alwahid alkahar fala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dihi rusula inna allaha azizun dhu intiqam yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنا wani ilimi ne zan gaya muku sunan shi ilmul munasaba ilmul munasaba ya kai kusan kana goma sha uku ka nemi wani littafi sunansa tanasuqu durar fi tanasubi suwa me yasa ake hada sunayen Allah Qur'ani yake hada su alwahid yana da ma'ana makaranci alqahar marin jayi to wai cikin ilimin munasaba nan cikin asma'ullahi da nake makazanci me yasa ba a ce alwahidul azizu ba ko ce alwahidur rahimu saboda sunayen Allah daban-daban suna da suna kuma in an haɗa kuma wata ma'ana ta shigo alwahidu makaɗaici wahidun fi zatihi wa mulkihi wa sifatihi wa af'alihi an gane ko wa asma'ihi alqahar marinjayi to akwai mutumin da marinjayi ne amma ba shi kaɗai ba ne sojoji ana yaƙi tare da runduna sai a ci nasara to shi Allah alwahidu ne makaɗaici ne kuma alƙahar marinjayi ne tare da cewa shi kaɗai makaɗaici ne kuma banda shi babu wanda adda wannan to shi yasa duk suna Allah in kaga an hada shi da wani ilmul munasaba ka rike akwai dalili inna rabbaka alimun hakim mai ilimi ne mai hikima domin akwai mai hikimar da bai da ilimi akwai mai ilimin da bai da hikima to ilimin Allah tare da hikima yake mun gane wannan to sannan kuma al'aliyi Allah shi ne maɗaukaki a cikin wannan sharha sai ya ce shi mai aljuhari ya ce allabi lahul uluwul mutlaq shi ke da uluwi mutlaq uluwul zat wa uluwul sifa wa uluwul qahar subhanahu wa ta'ala kaga nan duk sun yi tarayya a cikin wannan al'aliyi wanda yake maɗaukaki to wannan uluwu din na Allah subhanahu wa ta'ala mun faɗe shi ya kasu gida uku sai ya ce al'arfaƙi al'arfaƙi kalima ta al'arfaƙ ismu tafdil ismu tafdil a larabci ismu tafdil shi ne abinda yake nuna an yi tarayya ɗai ya fi ɗai ko cikin alkhairi ko cikin sharri in nice haza ahsanu min haza yana nufin haza hasanun haza hasanun اشتركا في الحسن وفاق احدهما الاخر ina fata ana fahimta ta to in ba wajen sharri ne haza sharrun min haza kenan wanda yana tattare da sharri wanda yana tattare da sharri sun yi tarayya a ciki sai ɗaya ya fi ɗaya mun gane to al'arfaq kalima ce wanda aka ciro daga arrifku shine tausayi ina fata ana fahimta ta kalima ce wanda aka ciro daga mi tausayi to nan ana nufin arrafiqu fi af'alihi Allah mai tausayi na a cikin ayyukansa fa af'aluhu kulluha rifqu dukkan al'amura na Allah akwai tausayi a cikin su amma ala ghayatil masalih akan kai matuka wajen maslaha wal hikmatu da hikma ba abinda Allah zai yi babu hikima ciki ba abinda Allah zai yi babu maslaha ciki shi yasa ko kaga Allah ya azabtar da wani a'a shi mutumin ne baya jin tausayin kansa duk yadda ka so an ka ce duk yadda ka so da jaki sai yami sai ya ci kara an turo manzanni an halicce ku an ba ku dukkan ni'imomi an yi muku bayani kun ce ba za ku karba ba ku kuke so a yi mun fahimci wannan to shine al-arfaq daga ar-rifqu ne sannan kuma anan in buka diba kalma ta ar-rifqu ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam hadisi na ibnu abbas imam al-bukhari da muslim duka su rawaito wannan hadisin inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli Allah rafiqun kaga wanda ya tabbata a hadisi ar-rafiq yuhibbu ar-rifqa Allah yana son wato tausayawa fil amri kullihi a cikin kowane al'amari intabih nan amun ne mahsus ba cikin komai ba a cikin abin da shari'a ta yadda ka tausaya akwai abubuwan da ba a son tausayi a cikinsu to waɗannan za ka ɗauke su taksisinsu aka yi ko kuma a a cikin tausayin suke amma a ma'anar shari'a ba a taka ba an ce yaro idan ya kai shekara goma bai sallah aini ai mun gama turawa suna suna cewa ai kajiya cikin musulunci an ce abu ge yara rashin tausayi ne da a bar shi ya daina yin sallah ya shiga jahannama da abu geshe ya sallah ya samu aljanna ina ne tausayi yake muna fahimta sannan kuma ku da in ana zanga-zanga a ƙasashenku za a zo da 'yan sanda da jami'an tsaro a ba su barkonun tsohuwa da kulki a daki mata a daki mata suna gudu su ƙetare katanga a bisu a dake su da tsohuwa da yariya ba a bambancewa wasu har su mutu su a yi musu fyaɗe kai ne za ka zo ka ce musulunci ya ce a daki mace shi wannan kuma matarsa ce kuma sai yan an samu sabani wallazi da khafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna kuma wanda aka saukan ba da alqur'ani ne ya fassara ni ake rihi da wadribuhunna darban ghayra mubarrih amma ka zo ka yi suka amma kai ka ba da izini mutun ya daki matar da magur tana daidai da kakarsa a lokacin zanga-zanga don ba ta yadda da tsarin da kai ka kawo ba wannan kuma mutum guda ne tsakanin shi da matar shi an samu sabani kaga baturi ya rena muna da wani mun ji wannan da kyau kenan wasu ababen da ake ganin ba tausayi ba ne matsayin suke tausayi ne domin idan aka bi wannan tausayin karshe zai kai ga banna da abar mutum ya shiga jihar nama gara a bashi kashi ya dawo akan hanya shi yasa wannan kenan sai mu ce ko kuma a yi tafsishin shi da waɗansu abubuwa ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina wa ghlub alaihim akwai mutumin da duk yadda ka so ka tafi da shi da sauki ba za ta yi ba kinan nan dole sai an kausasa mishi amma nan kausasawa ce wadda shari'a ta yarda da ita muna ganewa tawo inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli hadisi ne na Ibn Abbas cikin sahih al-Bukhari amma anan cikin aqida sai mun gane wani abu banga al-arfaq ba cikin sunayen Allah shi ma da ya kawo al-arfaq kuma rafiqun yanzu kuma su ko sunayen Allah tauqifiyya ne da asma'u to nan sai ka gane cewa akwai abin da ake kira asifatu min babil ikhbar min babil ikhbar ya juzu lamin haisu tasmiya ba ka sanya ma Allah suna ba ka sanya ma Allah sifa wanda bai zo cikin nassi ba amma min babil ikhbar kana ba da labarin wani abu ne ba kana nufin wannan suna ne na Allah ba ko sifansa a'a yana daga cikin ayyukan da Allah yake yi yanzu misali da ce alhamdulillahi al'aliyyil arfaƙi shi ba yana nufin yana da cikin sunan al'arfaƙi ba sunayen Allah amma yana nufin cikin al'amuran Allah yana tafiyar da al'amura akan tausayi haza huwal maksud yanzu muka ce al'ur'anu mu'jizatun duk cikin al'ur'ani babu inda aka ce al'ur'anu mu'jizatun babu amma ma'anar mu'jiza al'ur'ani mu'jiza ne ya zo cikin al'ur'ani قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فهو معجز أما إخبار النبا سنة لنسا ودن بنغش على السيدة shesa in ka diba cikin nuniya ta ibn al-qayyim za ga yana kawo wadansu sunaye sai ka ji cikin nasi baka gano su ba a'a nan min babil ikhbar dan kaka take kuskurantar da manyan manyan malamai baka da dalili mun ji wannan al-arfaqi sannan al-arfaqi ana nufin Allah shine mafi tausayi don duk yadda kake da tausayi ba kai tausayi da Allah ba rahama Allah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam faɗa cikin ɗari da ya ɗauko ɗaya aka saka a duniya da ita ce yake je ce dabba take ɗauke ƙofatun ta ba za ta take ɗaya ba kuma ita bace tis'in da tara sai an je can kuma babu mai samun ta sai mai imani Allah ya sanya mu daga cikin su wa jami'il ashiya'i wal mufarriqi sannan Allah shi ne jami'ul ashiya jami'i kenan tunda da ya ce lillahi la'aliyyil arfaƙi nan duka wato matsayin nu'utu suke mutatabi'a wa jami'il ashiya'i an gane ko a larabce haka kamata ka ce jami'il ashiya amma in ka ce jami'al ashiya aluga ya halatta in ka ce jami'ul ashiya aluga ya halatta mun ji wannan da kyau me yasa na kawo wannan saboda kananan ɗalibai ko kya kuskurantar da malamai nan da ya yi ta tabo ya ce alhamdulillahi aliyyil arfaƙi wa jami'il ashiya'i ya yi amfani da ƙadiyya jami ɗaya daga cikin ƙazaya na hau amma in ka ce jami'ul ashiya aluka ya halatta asalinsa ka yi alƙaƙu wa huwa jami'ul ashiya'i in ka ce kuma jami'al ashiya'i ya halatta ka ce a'ani jami'al ashiya'a ko a hussu jami'al ashiya'a sai mutum mafulun bihi to in baka san wanda baka jini malami ya ce kai yayi kuskure musamman dan jami'a yanzu yake karatun na hauka san dan jami'a kullum yana sauraron larabcin malamai shi nan ne karfin shi yake ya ji an yi ban aiki ai yayi kaza wurin ka kasara kamata a yi Allah ya kyauta kuma ba wani ba wanda kamin labarin wani fa ita duniyar karatu haka ne take kakku ce yalla wani ya zo ya ka labarin wani wallahi duk yan uwan da kuke gani da muka zo ba wani labari da aka bani amma ɗabi'o'i ne da abubuwan da suke faruwa shi sa kuke ina bada wani labari an gane ko kan wani ya ce yalla wani ya zo ya iske malam ya ce ai ana kaza ai ana kaza ba wanda ya zo ya gami wani abu to wa jami'il ashiya Allah shi ne ya hada abubuwa wal mufarriqi kuma shi Allah subhanahu wata'ala shi ya rarraba su an gane ko to yace wa qawluhu shikenan mali yace annahu ta'ala jama'al ashiya fi shay'in Allah ya hada wadansu abubuwa cikin wani abu wa farraqaha fi shay'in akhar kuma ya rarraba su a cikin wani abu kama jama'a bayna khalqihi fi kaunihi khalaqahum wa razaqahum kaga Allah ya haɗa mutane cewa shi ya halicce su kuma shi yake arzikinta su ba tare da hankalta ma gwargwadon arzikin ba a'a asalin halitta da shi ya halitta asalin arzikin shi ke bayar da shi amma wa farraka bainahum fil ashkali wasuwa sai ya bambanta ta fuskar shakalinsu da surorinsu wani dogo wani gajere wani baki wani fari amma kasancewar su dan adam Allah ya haka والطول والقصر والسواد والبياض الطول تصو والقصر daga jarta والسواد da baki والبياض wani fari والحسن da kyau والقبح da muni wanda kuma shi qubhin nan da muni nan wani lokaci abu ne nisbi kai wanda kake ganin yana da kyau a wani bai da kyau a wani ko ba haka nan bane dan mu fahimci wannan wa kaidu zalika min as-sifat da waɗannan sifofi shi yasa aka ce mai jami'ul ashiya'i wal mufarriqi domin an ce jami'ul ashiya ya hada komai da komai to kuma nan ishara ce cewa mas'alolin da za a bayani akan su waɗansu akwai abin da ya hada su waɗansu akwai abin da mi ya rarraba su kaga hikima ce ta malami amma kafin ya shiga cikin ilimin sai maka ishara ka tautaya mun ji wannan ko wa jami'ul ashiya'i wal mufarriqi خالد الجهني يتي أي أن الله سبحانه يجمع الأشياء بأوصاف مشتركة ويفرق بينها فالإنسان والحيوان بينهما أوصاف مشتركة وأوصاف مختلفة wannan yana nuna kudura ta Allah domin da Allah bai da cikakken kudura da ba zai rarraba abubuwa ba wanda kaga zai iya hada abubuwa ya rarraba su ya nuna yana da iko kenan kuma yana da cikakken ilimi ya san abin da ya sa ya hada wadansu abubuwa ya san abin da ya sa yi ya rarrabe wadansu abubuwa mun ji wannan ko ya kamata mu fahimci wannan don saboda fahimtar wannan yana taimaka muna a cikin fahimtar nasoshi sai ya ce zin ni'amil wasi'atil ghazira ko wal hikamil bahiratil kathira kafin in fassara wannan baiti da an ka ce al'arfaq mun ka ce ismu tafdil ne ko to akwai lokacin da yake zuwa da maslubul afdaliyya rike da kyau irin aikin da Allah yake yi dan adam baya iya yin shi ko ba kana bane aikin Allah daban aikin dan adam daban hatta da ayyukan bayi sun bambanta yanzu inda ce kukan kari kukan mutum kukan jinjiri dai ne to ya an ce tausayi na Allah ai babu wani Allah irin Allah balle a ce al'arfaku don ka gane wannan to wanga ismu tafdil suna ne maslubul afdaliya na ana nufin Allah mai tausayi don irin tausayinsa babu mai yin irin nashi balle a ce mi balle a ce har aka manta shi da ruwa in kana son ka gane wannan can cikin suratul hud ita zan ba da misali don mu gane waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يتي وأن سوري يا أطهر من أطهر ما في سركي تو kenan ya nuna wancan bangaren akwai sarki auren namiji yana da sarki a anai na nufin kunna tahiratu lakum su ne masu sarki to kana ba kullum bane zaka zo ka iska af'al ka fassara shi da wannan maslubul afdaliya akwai maslubul afdaliya to na arfaqu shi ba masu rubul afdaliya don babu mai tausayi irin jinsinsa irin na Allah mun gane ko sai dai in an yi ta'wilul ba'id a ce a'a dama ba ana nufin jinsi ɗaya ba ko da akwai masu yi akwai masu yi tasliman jadaliyan to na Allah ya fi nasu zin ni'amil wasi'atil ghazira Allah shine yake da ni'imomi alwasi'a zi wanga ba irin na hazi bane intabihu akwai zi ismul ishara akwai zi bi ma'ana sahibi to zi wancan na mace ne shi ake cewa habihi ko habi amma wannan kuma zi wato zu ne ma'abuci to in yazo cikin halin jarra ko nasba sai a ce zi za zu zi ma'abuci to fi halatil jarri sai a yi masa kasra sai an ka ce zin ni'amil wasi'atil ghazira Allah shi yake da ni'imomi wasi'a masu yalwa al-ghazira masu yawa daga ghazara ne kamar yadda ruwa suke zubowa da yawa shi yasa Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku ce ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku lissafa su ba wai ba wai ku gode ma Allah ba a'a lissafin dai sai ku mutu ku koma ga Allah ba ku lissafa ba wallahi a shiga zuwa zancen ba zai aje zuwa zancen ku gode ma Allah subhanahu wataala to tunda Allah shi yake da anni'amul wasi'atil ghazira masu yawa wal hikamil bahiratil kathira Allah shi yake da hikmomi jam'i ne na al hikma sai aka ce al hikam da ba ai wasali ba sai a shiga cikin matsala domin da al hukm da al hakam da al hikam in ba wasali da rubutu su daya to wanne ake nufi kaga dole in babu malami kuma kai baka gane ba sai ka shiga cikin ka afka cikin kuskure wal hikam Allah shi an ma'abucin hikimomi albahirati masu in an ce bahir shi ne abin da ke dauke hankali ya wuce karfin hankalinka kai ka dan ka iya sha makanci hikimomin da suka sa Allah yayi kaza ko ce Allah ce a daina kaza ko Allah ce ai kaza al-kathira wanda suke masu yawa kalmar ta kathira ita ba ta abin to bahara kai hattara in shi na da haɓa bayan nufin abin da ya wuce kaifin hankalin ɗan adam amma an ka ce bahar da mi da haƙarin yana nufin mi teku to kuma ba'un da kha'un da ra'un bah bah shi kuma yake nufi eh ban ji ba bah kai me yake nufi turaren wuta al-bakhur wanda aka samu bakhur kin al-muhimmu dai al-bakhr yana rufin duri wancan kuma bakhur yana rufin turaren wuta yasa an ka zo da wasalin shin akwai kaza ko babu kaza kai baka san wanne ne ake nufi da bahrun da bakhrun da bahrun yalla dai bahr din shi ka fi sanin sa al-bahiratil kathira Allah yana da hikimomi masu yawa waɗanda ba wanda ya iya sha makance su sai dai ka san abin da iya zaka iya sani mun ji wannan ko yawwa to sai malin ya ce i'lam ko thumma salatu ma salamin da'imin ala rasulil qurashiyil khatim thumma sannan bayan gode ba Allah kenan bayan nayi godiya ga Allah as-salatu salati ma salamin tare da tsira da'imin har abada dawwamamme ala rasuli akan manzo an gane ko rasul manzo alƙurashiyi wanda ake dangantawa zuwa ga ƙabila ta ƙuraishawa wanda sunanta ya zo cikin alƙur'ani li'ilafi ƙuraish kaji sunanta cikin ƙur'ani alkhatami ana iya cewa alkhatami ko alkhatimi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ko akwai kira wa khatiman nabiyyin ko ba ka nan bane to ana nufin shi ne cikamakon annabawa wannan bayani yana buƙatar mu ɗan bambance tsakankanin ababen da suka zo a cikin wannan da ya ce sun basala za a yi salati asalin kalima ta asalatu kafin zuwan alƙur'ani tana nufin addu'a an gane ko? azzakatu kafin zuwa alkur'ani ka tana nufin annaba'u wa ziyada kafin alkur'ani ya zo larabawa suna magana da larabci shi yasa lokacin da alkur'anin ya zo sai aka bambanta tsakanin ma'anar lughawi wal ma'anar ƙur'ani ko istilahi to salati na shari'a daban salati na lugha daban Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ai ba ana nufin annabi mutane salati ba irin wanda ake musu salati yayi musu addu'a to ya an kai salati an ba shi salati da ake manzo sallallahu alaihi wa sallam ka karanta littafi guda ibn al-qayyim ya rubuta jala'ul afham fi salati ala khairil ana littafi ne ya kebe dan ka san hukuncin sa da sigogin sa wadanda suka inganta kakka ta dauke ka ai hayaniya da kai ai maka kwaskwari ba ko ba haka nan bane to don haka dai ana salati sannan kuma kalima ta salati tana nufin addu'a in ba gare shi ba tun da shi da manzo sallallahu alaihi wasallam khas ne bi ma'ana hushar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi to nan salatin Allah daban salatin mu daban salatin mala'iku daban tunda zatin Allah ya bambanta da namu haka salatin Allah zai bambanta da namu yadda kukan kare ya bambanta da kukan dan adam saboda zatin dan adam ya bambanta da zatin kare balantana ka siffanta Allah da halittunsa Allah kai muni tsarki sun masalati ma'asalamin da'iman alan nabiyyi ko alan rasuli sai ce an rasuli an rasuli ne ce sai alan nabiyyi ba akwai maganganu masu yawa akan bambanci tsakanin an rasulu da an nabiyyi wasu malamai sun ce duk ɗaya ne amma ba gaskiya ba akwai bambanci tsakanin an rasul da an nabiyyi dalili kuma Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin kaga sai nuna akwai bambanci amma wajen bambanta su kuma sai aka samu matsala wasu ka ce shi annabi shine wanda aka yi ma wahayi amma ba a ce gaya ma kowa ba ko matarsa ba a ce gaya ma ba wannan magana kuskure ce duk da ita ta shahara amma ta saba ma alqur'ani Allah ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa mundirin annabiyina kaji mubashshirina kin mubashshirina suna bushara wa mundirin su gargadi to wa za su yi ma gargadin ko su yi ma bushara mutane almuhimmu dai akwai annabiyu akwai annabiyu kira'o'i suna bambanta in kuka diba warshi na karanta annabiyu da shi da qalun ko ba ka nan bane imamu nafi wasu kace da annabiyu da annabiyu duk ma'anar su daya dama alhamza ce ta zo karshe sai aka maida ta yawo nabi'u nabiyu aka huta wasu ka ce a'a annabi'u daga ba da labari da annabiyu kuma daga annabuwatu ne na ba yambu akwai na ba yambu idan tafa awa sharufa akwai na ba yambu idan hada to wanga na sharufa shi ne ake nufi kuma babu matsala in an ce annabi daga ba da labari na ma'ana wanda ake ba shi labari fa'ilun bi ma'anar fa'il bi ma'anar maf'ul ko ko mai ba da labari fa'ilun ne bi ma'anar fa'il duk yayi annabi za a ba shi labari daga wajen Allah ya zan maf'uli shi kuma zai ba mutane labari ya zan fa'ili wa in asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir ar-rasul kuma bambancin shi da annabi wasu ka ce to ba tun da mun ji aya ta zo ta ce mu bashiri na mumbiri na wanda an tashi a kansa wasu ka ce shi ne arrasulu wanda aka ba shara'a wasu ka ce a'a arrasulu an ba shi littafi annabi ba ba shi littafi ba aka ce kuskure don Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba kaga an ba su littafi domin nan aljinsiyya ce ba littafi guda ne Allah ya saukar ba sai aka ce bambancinsu a gurguje shi annabi ko da an ba shi littafi yana yiwa a ce ya aiki da shari'ar wani manzo amma shi manzo shari'a ake ba shi tul shi yasa Allah ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna kaga su annabawan da aka ce su yi aiki da shari'a ta at-taura wannan ya nuna cewa kenan shi annabi bambancinsa da manzo tana yiwa ba za a ba shi shari'a sabuwa ba kaga sai ya kawo ar-rasul na ya zo da sabuwar shari'a na na su'ar waje wani ce to ana cewa annabi adam bai taba jin an ce rasulu adam ba kuma shi annabi adam ba wanda ya gabace shi hada kalam waji wa abin da muhim jiddan kuma na turku haya fil nihaya malai ya bada wata abin ya ce irin waɗannan tambayoyi za a yi su ƙarshen darasi amma saboda ta shigo ka a ɗaga da shigo ha gara a tashin ita shi annabi adam muttafaqun alaihi annabi nabiyyun mukallam kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kuma hadisi ya zo cikin sahih muslim annabi ruhu za a ce anta awwalur rusul shine farkon manzanni to sai aka ce a'a farkon manzanni annabi adam ne domin akwai aya cikin suratul ahqaf intabe fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul sai an ce annabi adam bai ciki saboda Allah ya ce wala qad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma sai aka ce to annabi adam rasulun ne to amma wannan hadisi na sahih muslim anta awwalur rusul yana nuna annabi adam ba manzo bane sai aka ce a'a adam shi awwalin rusuli ne amma shirka ba ta bayyana a zamaninsa ba kenan nuf an ta awwalin rusuli ba da zuhuri shirk domin waɗanda suka bauta ma Allah daga zamanin annabi adamu har zuwa zamanin nuhu sun yi aiki da tauhidi annabi adamu ya yi ma matarsa bayanin ɗaya abin da shari'a ta ce ya zan annabi Allah ya zama su ba sani ko mun fahimta ba akwai awwaliya mutlaka akwai muƙayyada mu rike da kyau akwai awwaliya mutlaqa shine sake ba kaidi akwai muqayyada bari mu dauko ta cikin qur'ani saboda kasa akwai ɗan qur'ani da suke sun fahimci alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kace qul inni umirtu an akuna awwala man aslam an ce ce shine farkon musulmai sannan kuma ya faɗi wannan ma a cikin suratul an'am karshen an'am tun da fi nafsi sura ne قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما بالله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم الله صلى الله عليه وسلم شيء فرقم مسلمين النبي إبراهيم كنبا مسلمين بني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما annabi yusuf musulmi ne fa ya ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi sulaiman musulmi ne fa innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin annabi nuhu musulmi ne fa watlu alayhim naba nuhin id qala liqawmihi ya qawmi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati allah fa ala allah tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qadu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajri illa ala allah wa umirtu an akuna min al muslimin ta haka haka awwaliya ce muqayyada wa ana awwalul muslimina min ummati ko fi zamani to dan haka anta awwalur rusuli ba'da zuhuri shirk li'anna la'anna Allah la yatruku an-nasa hamalan sannan su mutanen annabi Adam daga qurunul wadannan ula guda goma dukkan su akan tauhidi suke da bi suka aiki da shari'a annabi Adam mun gane to shikenan alar rasulil ƙurashiyi daga kuma ƙuraish akwai hadithi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake na hadithi na wafila bin asqa an gari kuna cikin sahih muslim hadithi na 2276 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah astafa kinanata min walad isma'il cikin ayi isma'il aka zabi kinana wastafa quraishan min min kinana ita ma quraish aka zabe ta daga kinana wastafa min ƙorashin bani hashim cikin ƙorashi aka zaɓi bani hashim wasu tsafani min bani hashim kenan tataccen tataccen tataccen tatattu an tankaɗe sallallahu alaihi wasallam aka rera yi sannan aka kawo shi almuhimmu dai ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin kuma shine cika makon annabawa me yasa Allah bai ce wa khatamal mursalin ba manzo Allah sai ce la nabiyya ba'di kun san hikima inda ya ce wa khatamal mursalina sai wani katon kaddara ya bayyana sai ya ce shi annabi ne ba manzo ba an bashi shari'a amma an bashi littafi amma ba a bashi sabuwar shari'a ba sai ya ce na aiki da shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma an ka ce la nabiyya ba'di ba wanda za a yi ma wahayi a ce shi an yi masa wahayi an bashi littafi ya bi wannan shari'a domin kullu rasulin nabi وليس كل نبي رسولا kun gane wannan shi yasa marmakon a ce wa khatamal mursali shi aka ce wa khataman nabiyyi shi yasa duk wanda ya zo yanzu ce shi annabi ne shikenan sai mu ce to annabi dai ba na Allah ba dan akwai annabin Allah akwai annabin hayaniya eh to wannan annaba na hayaniya su ta bayyana na ba Allah faɗi za su bayyana manzo Allah sai kuma ya faɗi za su bayyana ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء تن زمن القرآن ينا سبكا أكوي سو سو مسيلمة الكذاب سو سجاح وتماتا سجاح بأن نبيا da ta tumatanzan ba annabi ya shi ba tumatanzan annabi an gane ko sai musailamatul kazzab ya gatara da sojoji masu yawa sai mata dabara ya ce to digo ke ba annabi ya ni ba annabi kina da runguna da runguna sai a haɗi sai aka yi aure sai ba annabi ya arri ba annabi ya sai aka haɗi aka shiga da lalata Allah ya kyauta sannan kuma yace wa alihi wa sahbihi al-abrari ko da alayansa kalima ta alu tana ɗaukan ma'anoni daban-daban a cikin luga kuma tana da mamanci da al-ahlu wannan baiti shine na karshe in an ce al-ahlu an gane ko yana da yana takaituwa ne zuwa ga ƴan uwanka na gidanka mutanen gidanka an gane ko sannan kuma ahlu yana iya daukan ma'abuta babu dangantaka ta jini tsakankanin su ahlul ilmi an ka ce ahlul ilmi ba zuwa bayan gida ɗaya ne wasu malaman sun suka ce da ahlu da ahlu da abu ɗaya ne aka ce a'a suka ce a'a alif alhamza ita ce aka mai da alif din ko alif ne aka mai da alhamza wasu ka ce a'a ahlu daban ahlu daban in an ce ahlu yana iya daukan yan family ɗinka shi samu ne ya ana karatun littafi an ka ce wa alihi da alayensa sai a ce ali aliyun ali aqidun ali abbas kawai haka nan bane amma zance mafi inganci alu wani lokacin ana nufin magoya baya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab to nan alu tana nufin dukkan magoya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sha'ir yake cewa alun nabiyyi humu atba'u millatihi من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب لبي أبو لهب نتكلم آل muna fatan ana fahimta ta shi yasa in shi yarke cewa alun nabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce kai alin shi in busu yi imani ba haramun ne ma ka kaunace su mun gane wannan ko wa sahbihi da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-abrari waɗanda suke masu da'a ga Allah innal abrara lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim su ne safin farko an gane ko to anan raddin da za a yi yan shi'a da ahlu da alu za ku ga duk inda Allah zai kawo iyalan annabawa yana hada yana sawar kalma ta alu ya sanya iyalansu a ciki fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atuhu kaga inda ba ta ciki da ba za a kawo ta ba qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlul bait to sai Allah ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul bait kace kuma matan ba su ciki kuma khitabin da su ya fara ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik kasan dai akwai rubucin wannan akidar to wa sahbihi bambancin salatin dan shi'a da na ahlus sunna qarara wa sahbihi in ahlus sunna da suka ce ajma'in dan shi a intanet ce ajma'i ne wallahi taqiyya ce dan su a wajen su sahabi shida ne musu kafirta ba ko bakwai wata riwaya ta ce shida wata ce uku ka gani amma mu ahli sunna sai mu ce ajma'ina zahiran wa batinan mun yadda haka mun ji wannan da kyau alhaizi maratibal fakhari wadanda haizi daga hazani haza yahuzu shine ya samu abu ya taskance shi shi yasa malaman fito sai su ce shin an yi hauzi ma'ana in ka sai kaya ka kai su a gida koko sun shiga cikin mulkin ka to ka yi hauzi shi yasa 'yan shi'a makarantu sai su ce alhauza alhauza ilmiya wurin da yake taskance ɗalibai mu kuma muna cewa alhalaqatul ilmiya ko alkatati saboda alhalaqa wuri ne wanda kamar an kewaya ana ɗaukar ilmi da kaji mutum na amfani da har kalmar hauza galibi to shi an ce na tare da shi sun samu maratib alfahar martaba ta alfahari ba don su yi ma duniya alfahari ba a'a abinda suka samu tabbas ya cancanci a yi alfahari da shi don Allah ne ciya yadda da su laƙazar radiyallahu anil mu'mini na izi bayi unaka tahta shajara ba ba ka bane to wanda Allah ce ya yadda da shi an kai karshe ko sarkin garin ku an ka ce ya yadda da kai ai ana ganin ka samu nasara to kai dan shi'a wa'anda Allah ce ya yadda da shi kace kai baka yadda da shi ba kuma Allah ce ya bashi aljanna wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar kace shi ba mutumin kirki bane ko bai shiga aljanna to Allah zai ƙarya ko kai kai hukatun kaddara na hatta da gidanku ba a yarda da kai ba don haka ɗan uwa ya kamata mai hattara lokaci ya kai kuma malam ya kyale ne saboda mu kare wannan baiti insha Allah ta'ala za mu zo mu dora akan muqaddima eh, in Allah ya so eh, mu shiga karatun wannan littafi bi idnillahi ta'ala ahlaka mai zuwa nan za mu dakanta saboda lokaci ya yi mun halinsa abinda muka faɗa ya zama tuni ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل شكرا
Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah saka mana da alheri akan wannan ah, karatu mai kayatarwa shi yasa ba mamaki waɗanda suka saba sararin karatun malam sun cewa wannan ya sha bamban da wancan. Saboda wannan daura ce ɗalibai ne aka tara kowa ana ganin cewa abin da ake karanta zai fahimta. Ba mamaki yanzu karatun da zamu yi na bayan magaruba ku ji cewa wai na sahin ne shine shine amma na sahin jama'a ce aka tsara. akwai wanda bai bambance tsakankanin hamza da kuma alifu kenan dole a yanda kowa zai fahimta to shi yasa nan idan aka zo sai a fada da karatu wani zai ce karatun baya gudu a dama an san wanda ba zai gudu bane aka tara amma insha Allah za mu iya kokarin mu ga cewa malam ya kare mana wannan mazuma Insha Allah.
baiti nawa aka tsaya nawa hudu gobe za mu zo da shi duk wanda bai hana cewa baya shiga wani
Oh.
baiti daidai a awa dai kana ya haddace shi da haka magana da malai ya ce a baka kwana ni ba zan baka kwana baiti hudu za a zo da shi kowa ya zo da shi idan aka zo kuma za a yi tasmiri kowa zai yi ba kai ba ya shi kyan ɗan agaji mai dacen kari ya mulkun da shi kan maye kusa wanda za ku yi mamaki an samu daga cikin malabata ɗalibin da ya ma wani malami laifi sai malamin ya kore shi daga karatun sai ya ce fita daga halkata amma da yake malamin yana son nuna mai cewa laifin shi ne baya so ba shi bane baya so sai ya koma waje daga taga yana saurari malam bai kore shi ba amma ku duba amana ta ilimi da kuma cewa ɗalibi yana neman karatu ne don Allah sai ka ji idan ya zo yana bada baya cewa malam ya gaya mun zai ce malam ya gaya musu ina daga waje ina ce domin ya tabbatar wa mutane baya daga cikin waɗanda a gabansu a kai wannan ita ce amana ilmiya kuma wannan galiban yana tasowa ne daga manufar mutum ta karatu yanzu misali mala ya koya littafin nan kai tsaye idan ka tashi za ka yi cewa wannan karatun na yi shi a wurin malam wane da wane da wane wasu malamai ma suna yi haka ne kamar yadda ka san hadisi mutum zai gaya ma sanadi ai shi bai zo na da annabi ba amma zai cewa wane ya gaya mu wane ya gaya mu wane ya gaya mu wane ba ya gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda yake nuna cewa ilimin ka yana da tushe yana da asali kuma yadda malam ya ambata wa annabi tafai kar ku yi tsammanin cewa malam ba zai iya ɗaukar matanin ne zuwa karanta ba kan lawa hashi ko ƙananan ɗalibai ilimin za su iya yi amma menene hikimar ambaton wannan shine cewa dan ka sami masajid da yawa ɗaya daga cikin malamai Allah ta'ala ya ƙara mishi lafiya abul khansa Sheikh Abdurrahman Hamid da yazo zai yi alfiya a makaranta sai ce ya yi karatun wannan littafi a wurin wani malamin ya ɗan yaman ya yi karatun shi a wurin wani malamin ya ɗan yaman kun sau littafin yake magana sharri ibn afi ya ce saboda mura gwaye da ya wuce wurin malami biyu kaɗai na karance shi ya ce malami na ƙarshe ya ce ya ƙare karatun a wurin shekh ibn bas da sati ɗaya allah ya karɓi ran ibn bas ya ce ni kuma ya karatu a wurin shi ya ce don haka ni ban yi karatu kai tsaye na wannan aure ibn baz ba amma na yi aure ɗalibi shi ya ce amma shi malamin mai ya gama na cewa sharmi ibn aqil kaɗai wurin malami bakwai ibn baz ne ba mata ne alfiya ba muna da sharhi algo to wannan sharhin kaɗai wurin malami bakwai don haka kan mutu ya ce na yi wannan da wannan ba sai na yi ba ba haka bane wallahi ba malamin da za ka zauna ka yi karatu a wurin shi sai ka zauna yanzu wannan kawai fikiyya ɗalibi salisu garba ya yi karatun shi a wurin jika da kaka amma wallahi a karatun da malam ya yi yau ni sai da na kara a baiti hudun nan shek abdurrahman hamid ɗalibi ibn usaimin ibn usaimin a wurin shek nasiru sa'adi ya karanci littafi shi kuma aure ibn usaimin ya karanta kenan kaga tsakanin shi da sa'adi mutum nawa mutum daya to a wurin shi malami sheikh abdurrahman hamid abul khansa mu karanci wannan littafin tsakanin mu da mai littafin mutum biyu sai kuma mu sake karatun littafin a hannun wanda shi ma kuma yayi karatu a wurin wannan kuma wallahi wanda ya karatu a wurin malamin mu mun amfanu a wurin shi amfani da mu saba wurin malamin abin da nake so in tabbatar mana shine cewa ko gobe wani ya zo ya ce zai sa littafi wannan ka sake dawowa kai ko ba komi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashtama qawmun fi baitin min buyuti la ba rahamar da zaka samu idan ka samu rahamar ubangiji a wuce sannan yanzu akwai fa'idodi da dama wanda na tabbata yanda na amfani akwai wanda suka amfani a cikin kuma kuma ambaton abubuwa da malam zai wallahi ba malam yana so nuna ma ya karance su bane ko ya san su bane wallahi malam yana ga ma cewa akwai wani abu ne wanda sai an ga ma zaka je ka nima yanzu misali zinariya idan aka ce maka a bayan garin nan take ba abinda zai hana ka je ka nemi haka ne amma yanzu me yasa baka je ka nemi dan baka san a'a baka ba bawo bane baka san tana can bane shine magana akwai wanda ya tona ne me yasa za ce bawo amma baka sa akwai ta bane amma wanda ya sa akwai in yace ma akwai sai ka je ka tona daga nan kake tashi ka je jazo neman zinari haka ne saboda wasu sun je kuma sun samu to da malami yake ce ma littafi kaza da kaza da sauransu ana haskaka ma wani abu ne wanda ba mamaki za ka yi shekara goma kafin ka je amma wallahi malami sai zo cikin ɗan lokaci kaɗan sai haskaka ma innamal ilimu bitta'alim muna fatan Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwar malam albarka mu da muka amfana da shi Allah ta'ala ya sa wannan karatu ya amfani mu da mu da shi gabaki daya kuma kamar yadda muka faɗa insha Allah za mu iya kokari mu ga cewa kafin tafiyar malam an kare wannan littafi da mareci akwai halka daya domin in ba haka aka yi ba littafin ba zai kare ba za mu kokari insha Allah bayan la'asar za a samu ai halka daya halka daya nan minti 50 ne kenan Allah ya yarda za mu fara karatu tun karfe 4 ana yin sallah da nawa ne 35 da yake wasu a wasu masallatayen za su yi sallah to sai mu iya bari kamar bayan sallah da minti 15 da 35 zuwa nawa kenan insha Allah hudu ba minti 10 zuwa hudu za mu fara kenan sai zama kafin biyar an kare malam ya samu ya dan huta ni su kuma sai mu dawo su kankanin mu garba da insha ina ba zan fahimta gobe kuma da yake ba juma'a bane ba mu mamaki ni halka uku ko na uku mace haka insha Allah muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu baki daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai wani ta turo tambaya amma tambayin nan ba na tsammanin cikin ɗaliban nan ne aka samu wannan malamar ko kuna da labarin wannan matsala matsala ce wadda zan barta sai karatun dare wadda kowa da kowa ya ta in ya so sai a ambace ta da wani lokaci za ka tambaya ce da sunan koki wani lokacin kuma ita ba za ta gai me ya faru ba sai ka jima ce tana cewa mijina ya mare ni malam ya halatta ke kuma ba za ki gai tsokin da kika mishi bai mai a ya kamata ta faɗi me ta yi mare ina ba za mu fahimta to ire da wannan abubuwa duka suna da bukatar a ce me yake suna an yi bincike a kansu subhanakallahumma bihamdika inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk